إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله yammacin talata uku ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekarar 1442 wanda ya dace da lissafin 16 ga watan March shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 16 cikin jirage darussa daga littafin Ashratun Nisa wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali an-Nasa'i rahmatullahi alaihi al-Imam an-Nasa'i ya rasu ne shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan littafi nashi na Ishratun Nisa wanda asali bangare ne na As-Sunan al-Kubra yana karantar da mu ne tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnarsa game da mu'amala ta rayuwar aure tsakanin miji da mata tsakanin kishiyoyi da sauransu Allah ya saka mishi alkhairi dan ba manta ba mun gama karanta hadisin nan mai tsayi wato hadisu al'ifk tarihin kazafi da aka yi wa aisha radiyallahu anha mun ji kuma wasu fa'idoci wanda mai wannan tahakiki ya kwaso galibinsu daga fathul bari na limamul hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya saka musu alkhairi gaba daya to abu na gaba da muke so mu dan tattauna game da wannan kissa shine bayan da muka gama jin labarin a yadda Aisha ta bayar da shi da irin yadda muka ji batu akan wato halasci ko mustahabbancin a ƙara bayani da yin sharhi akan kissoshi ko mas'aloli waɗanda alƙur'ani mai girma ya kawo su a takaice ko a dunkule wanda shine abin da Aisha ta yi mana ana kuma za mu so mu karanta mu ji yadda shi kuma Allah subhanahu wataala ya ba da labarin wannan kisa da kuma fassara takaitacciya game da kisa wannan kisa kamar da muka sani tana cikin suratul nuri da haka akwai yar uwa malama ruqayya nuhu wadda malama alqur'ani ce ɗaya ce daga cikin ɗaliban wannan ajin za mu roƙe ta ta karanta mu waɗannan ayoyi da da da ainihin wato karatun ta mai albarka malama ruqayya bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أصبتم فيه عذاب عظيم إذ لمسكم فيما أصبتم فيه عذاب عظيم ولولا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
Zan ta ba su. To, Allah ya saka da alkhairi malama rukayya mun saurari tilawa ta waɗannan ayoyi kenan daga bakin malama rukayya nuhu Allah ya saka mata alkhairi Allah kuma ya bada lada to a gurguje abinda Allah yake cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum lallai waɗanda suka zo da wannan ƙerarriyar ƙarya usbatun wasu taron jama'a ne minkum daga cikin ku wannan al'umma da ake magana da ku wato mutanen madina waɗanda suke rayuwa a lokacin tare da manzala sallallahu alaihi wasallam sune minkum la tahsabuhu sharran lakum kar ku yi tsammanin kar ku lissafa shi a matsayin sharri ma'ana duk da ya zo da abin ya zo da matsaloli ya zo da tashin hankali ya zo da fitintunu da rigingimu amma kar a lissafa shi a matsayin sharri mahab ba shari ne tsantsagariyar shi ba wannan yana nuni zuwa ga abubuwa da dama za su faru da mutum wanda a zahirinsu matsala ne ko fitina ne zai iya zuwa da wani akasin abin da ake gani a zahiri kamar yadda Allah yake fada wasa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum haka Allah yake tsarin shi sai Allah yake cewa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah shi ya san abin da yake nufi da abubuwa ku ba ku sani ba to wannan damiri na biyu da aka ce la tasabuhu sharran lakum yana kuma ne zuwa ga su waɗanda abin ya shafa kai tsaye sai na bakar siddiq da matarsa da yasu aisha da mutanen gidansu da sauran waɗanda abin ya shafa musamman shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran muminai la tahsabuhu sharran lakum wato kar ku tsammanci cewa sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum a'a alheri ne a gare ku alheri ne saboda mene saboda gashi kun samu ladan jarabawa da Allah ya muku jarabawa ce akwai lada mutum ya haƙuri sannan ɗiyarku ta samu ɗaukaka sakamakon wannan ainihin abun nan Allah ya aiko da ayoyi za a ci gaba da karantawa tsawon rayuwa game da ita mun yi bayani a wani karatu da ya gabata game da bambanci tsakanin sharran da khairun ana me yasa sharran ya zama mansubi saboda maf'ul bihi ne athani na la tahsabu fi'lin hasiba yahsabu yana maf'ul bihi ne nasba la tahsabuhu sharran lakum shi kuma wannan bal huwa khairun saboda abin nan ne khabari ne kamar wancan da makwatanta idakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun da irin fadin Allah salamun qawlan min rabbir rahim duk mun yi waɗannan bayanan ko to Allah ya ci gaba da cewa likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm kowa a cikin su zai jibanci abin da ya ɗaukar wa kanshi na zunubi dama lahama kasabat wa alaiha maktasabat kowa a cikin waɗanda suka yi sabo suka shiga cikin wannan ɗimuwa to zai kwashi gwargwadon abin da ya aikata na zunubi ba ragi ba ƙari wallazi ta walla kibarahu minhu wanda kuma daga cikin su waɗancan da suka ƙirƙiro magana wanda ya rike ɗawainiyar yake rike da kambin labarin shine ubayu dan sallu kenan kamar da ruwayi suka tabbatar Allah ya ce lahu azabun azimun yana da azaba mai girma wato a lahira kenan Allah ya tsare mu azabar wuta mai girma a lahira wannan kadai dalili ne akan cewa zai mutu babu imani tun daga shi Allah ya mishi alƙawarin azaba yana daga cikin mu'jizar alqur'ani idan qur'ani ya faɗi abu kaza zai faru ba wanda ya ce hana abin faruwa inda abu abu lahabi da yake karyata annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da tabbat yada abi lahabin wata da Allah yace sayasla naran zata lahab inda so samu ne sai ce to dan in karyata qur'ani bari man ce na musulunta ma ba zai yin haka ba Allah ba zai bar shi ya haka ba domin in yi haka to yanzu qur'ani ya warware kenan ce to ai na ma musulunta amma an ce ni dan wuta ne kun ga qur'anin ma ba gaskiya bane to Allah ba zai bar shi ya haka ba saboda Allah ya gaskata maganar da da ya yi saboda kuma shi Allah masanin gaibu ne ya faɗi wannan daga cikin iliminsa ne na gaibu to haka wannan ma lahu azabun azim dalili ne akan cewa zai mutu kafiri ba zai mutu cikin imani ba don kuma an ce ya mutu kafiri ya mutu munafiki kuma ya kai annabi mai sallah gashi kuma an hana yin munafikai sallah da kafirai to waqi'asa ta bambanta da sauran abubuwan da bai baya kamar yadda Qur'ani ya tabbatar daga kanshi manzo Allah sai ya bai sake ma wani munafiki sallah ba domin Allah ya hana shi yin wannan abin cikin sauƙaƙawa shi da tausayinsa ya yi Allah ya ce laula isami itumuhu laula isami itumuhu yau me ya hana sanda kuka ji wannan zancen da kuka ji shi zannan mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira kalli wannan ta'birin da kuka ji wannan zancen muminai maza da muminai mata siwa kansu zaton alkhairi bi anfusihim ai bi ikhwanihim su yi ma waɗanda aka yi zargin ‘yan uwansu muminai don wani mumini ne namiji da wata mumina ta mace aka yi wannan zargin da aka nama aka kawo almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim ai bi ikhwatihim khairan kamar da Allah ya ce wala taqtulu anfusakum irfana Allah ya allazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili ko wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima to haka la taqulu amwalakum ay amwala ikhwanikum wala taqtulu anfusakum ay wala taqtulu ikhwanakum ba wai kashe kai suicide ba in ka kashe wani kaman ka kashe kanka ne in kai wani mummunan sharri kaman kai wa kanka ne shine ma'anan zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira in kai wa wani zatan alkhairi to kaman kai wa kanka ne ina fata mun gane abin da ayi take nufi sannan kun ga akwai iltifati can an yi amfani da sami'tumuhu damirul ghaib nan kuma aka ce zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan sai aka ce wa qalu sai kuma suka ce hadha ifkun qadim mubin go danna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim laula istami'tumuhu me yasa lokacin da kuka ji shi ba a ce laula istami'uhu ba wannan kun ga damirul mukhatab ne amma bi anfusihim ai me kun bi anfusikum to me yasa akwai taujihi guda biyu taujihi na farko saboda aka amfani da damirul ga'ib dukan lafazin mu'minuna ba zai fito ba laula isami'uhu zannu za a ce bi anfusihim ba za a ce zannal mu'minuna asad asa fa'ilin zahiri ba da amfani da irin shi zama laula isami'uhu ko sami'tumuhu zannu bi anfusihim to lafazin muminai ba zai fito ba to sai zama in bai fito ba ayar bata nuna cewa duk da sun yi wannan laifin suna da imani ba za a iya zargin da cewa ma masu laifin ma ba muminai bane da haka saboda bayyana lafazin mu'minun sai qur'ani ya zaɓi amfani da wannan damirin na mukhatab na abin nan eh na na ga'ib zannu al-mu'min zanna al-mu'minuna walmu'minatu me ko a ce zannu bi anfusim ko zanantum bi anfusikum na ɗaya kenan na biyu kuma saboda taubihi ne idan kana mutum fada to akwai fadan da in kai mishi direct ya fi ratsa shi fiye da in kai mishi kai kai ka hada ka hada shi da wasu kai musu kuma aka mutum one on one to shi sai ya fi jin zafin fadan da aka mishi fiye da in aka fada a cikin jama'a wataƙila ma ba zai gane da shi ake ba sai ya ɗauka ma hala wani ne ma mai yin irin nashi laifin misali da za a zo aji a ce duk wanda yake surutu ba za a mai hukunci kaza to wani mai surutun ma sai ɗauka shi ba a san ma yana yi ba amma aka ce wani da kai ake to yasa aka ce muminai aka faɗi lafazin muminai wa qalu hadha ifkun mubin da sai su ma ɗan uwansu kyakkyawan zato kawai su ce wannan ƙarya ce a fili wannan shine ka'ida ta farko da ake so mutum ya dauka duk sanda yaji an kawo wani mummunan labari game da dan uwan shi musulmi ko mumini kawai ka ce ba daidai ba gaskiya bane ka ƙaryata kar ka gasgata kada daga an kawo ka ce to za ta aika wallahi ai daga nan buri ya kama da mutum ni dama na san na san da walaki haba dama mana a fara ɗauko wasu shigoyi ana ƙara musu ana upgrading ɗinsu zuwa hujjoji Allah ya tsaye mu sai Allah ya ci gaba da cewa laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada to mataki na gaba kenan in aka ga dole ana bukatan sai an gazgata labarin saboda yana da alaka da wani hukunci ko ta qadiya kamar ya je gaban alkali kamar zai zama yana da alaka da makomar ciki idan akwai ciki ko wani abu makamancin haka to sai a je ga mataki na gaba laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada yomi yana su kawo shaidu guda hudu fa in lam yatu bi shuhada in dai basu kawo shaidu hudu ba fa ulaika inda Allahi humul kadibun waɗannan har a wurin Allah sunan su makaryata ibn tamiya yake cewa koda mutum da gaske ya kama wani da wata suna yin zina in dai gaza kawo shaidu hudu sunan shi makaryaci a gurin Allah domin bayyana wannan labarin alhalin ya san bayi da hujja cikakkiya sunan shi ƙarya ko a rayuwar duniya ne haka idan kika kika shi kudi a counter a banki bayan kin fita sai kika dawo kika ce kudin nan ba su kai ba wallahi kudin da kuka bani miliyan biyu na duba kowace rafa babu dubu ɗaya ɗaya ɗaya da haka wajen dubu ashirin ne babu za su da su taɓa da ke ko za a haɗa sama da ƙasa sunanki fatilka inda hum ismuha kadhiba za a haɗa ki da yan sanda ma a ce kin zo za ki cuta ko da kuma da gaske alama fi nafsil amri da gaske ne ba su cika ba da haka kawai gara ki haƙura dan ki da mutunci ki ko to haka koda mutum ya kama wani da wata suna zanen bai da shedu to ya hakura kawai shi yafi shi yafi yafi mishi sauki yafi musu sauki su ma da haka daga nan ne zamu ce irin abubuwan da mutane suke yadawa a gari da social media da wuraren fira da gidajen bukukuwa da wajen zaman makoki a ce ai wance ta yi kaza ai ta ma taɓa yin cikin shege ai wani ma kaza ne ba tare da hujja ba wannan sunan su fa ula'ika inda Allahi humul kadibun duwa ta faɗi wannan sunanta maƙaryaciya kuma maƙaryaci a wurin Allah yana daga cikin ahlul kaba'ir ya kamata mu san wannan mu dai dauka kanmu zunuban da we can spare them zamu iya hakura ba sai mu dauki wannan zunubin ba ki je ki ta faɗan abin da baki gani ba baki shaida ba baki da shaidu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi mishi kazafi irin wannan shine mugirtu dan shuba kissa na nan dogo a cikin mujammu tabarani da littafin al-imamu bayhaqi a sunan al-kubra wanda sai da aka samu wasu suka yi meeting suka hada baki suka ce za su mai sharri to mugis dan shuba Allah ya jarabce shi da yawan aure saki kamar yadda muka tafara a tarihinsa ya taba zuwa wani gida zai gaisuwar rasuwa ya ga mata su tara dukansu zawarawa ne da taba aure kuma duka sai da suka gaishe shi yana cikin tarihin sa cikin sirra lamin nubala to wata mata daga cikin irin matan da yau ya aura yau ya saka su ba su san ma yayi aure ba ko ya sake ta ko ya kawai suka haura katanga gidan shi suka ce sun kama shi aka kai abin gaban Umar dan Khattab Umar ya ce a je gun gwamnan Kufa in ya tabbatar da an samu shaidu hudu ya ce a jefe mun shi aka je aka kira shaidun nan nazar suka zo ɗaya na farkon su ya rantse da abin da zai kashe shi ya ce ya gan shi yana yi na biyu ma ya ƙara rantsewa na uku ya rantse ta da na hudun ya zo sai imani ya zo mai da aka tambaye shi ya ce ni dai gaskiya ban gani ba shi kenan Allah ya kubutar da bawan Allah su kuma duk aka musu hukuncin kazafi amma har gobe yan shi'a suna ci gaba tabbatar da wannan to fa ulaika inda Allah humul kadhibun shine kaida da Qur'ani ya faɗa fa ulaika inda Allah humul kadhibun duk su duk wanda yake haka sunan shi kenan mafi yawan mutanen da ke zargin wasu da zina a haka suke karewa Allah shi kyauta sai Allah ya ce walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fi dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi azabun azabun azim ji Allah yana ta ƙara maimaita azabun azim azaba mai girma Allah ya ce wallahi da ba dan falala da rahmat da Allah yake nufin ku da ita ba wallahi da wannan abin da kuka shiga da ya goga muku azaba mai radadi wannan na nuni zuwa ga falalar sayyidatuna Aisha da yadda Allah yake kishinta wata mace ce aka karfi amma Allah yake wannan rantsuwar cewa da ba dan yana ganin mutuncin mutanen ba da ya musu rashin mutunci shine kamar in Allah faɗa da Hausa ko mun gani da Allah da ya musu abin da ba su tsammanta ba wannan nuni zuwa ga ana iya daga mutum kafa idan yayi wani laifi in ana ganin girman shi shine walala fadlullahi alaikum idan mutum mutum babba ne mai mutunci ne ko wanda bai saba yin irin laifin ba in yayi idan masu hukuncin laifin suka ga dacewar haka banda haddoji to Allah ana iya rangwanta musu kuma ina nuna cewa Allah yana rangwanta wa al'umma kai auka musu da wata musiba saboda wasu mutanen kirki da ke cikin su yadda Allah ya faɗa dinnan ta yiwu akwai laifukan da yanzu muke yi waɗanda da Allah ya so ya hukunta mu da irin laifin zai iya darkake garin nan amma saboda ta yiwu akwai wasu mutanen kirki walau ya rijalun mu'minuna wani sa'un mu'minatu lam ta'lamuhum ba mu san fallar da Allah ya musu ba shi Allah yake daga mana kafa to ya kamata mu daga kafa mu daina yi wa Allah rashin rashin kyautatawa Allah ya ce lamasakum fima afattum fi wannan abu da kuka kutsa al-ifada shine kuka kutsa cikin sa da kun shiga cikin azaba mai girma irin wanda aka ce za a yi wa shi wancan Allah ta wallahi kibaru azabun azim Allah ka tsare mu sai Allah ya ci gaba da cewa in talaqawnahu bi alsinatikum yayin da kuke ta talakaunahu kuke bayayyar zancen ga junanku wannan lafazin ana karanta shi da kira iri daban-daban wanda tana bayuwa ga ma'anoni daban-daban mafi shahara shine wannan talakaunahu shine qira'atul jumhur talakaunahu akwai kuma su karantawa da tatalakaunahu ibn mas'udin yana karanta da tatalakaunahu so ai ma karanta haka cikin qur'ani ma lura akwai ta qira'a shadda da ke karantawa da haka tatalakaunahu na'am Na'am, akwai kuma masu karantawa da da wani irin idigami Hamza da Kisa'i da Abu Amr ittalaqawnahu da idigamu ta'un zalun cikin ta'un ittalaqawnahu kaman kaman bakin mai abin nan ina haka ba sa cewa iz da idigam din sai su ce ittalaqawnahu akwai kuma aka san haka idzalaqawnahu akwai mai karanta da idgamu ta'ifi zali shine ibnu kasiri izzala qawluhu wannan kira tana da kalkala da yawa a cikin ta tana da wahala izza izzala qawluhu akwai kuma masu karantawa da iz iz talqunahu iz talqunahu shine shine ma'anar shi kuma daga laqa yalqi allaqayu shine alkadhibul mustamiru shine ma'anar shi iz idan aka da iz tali taliqunahu ko talqunahu ko dai tali ko talqunahu da da ana yi karanta shi haka an karanta shi da aka ba da ma'anan ai iz tastamirruna fil kadhibi kai ƙarya yau ka yi ta gobe ka fada ko da an ce ma wani ƙarya ne baka ji ka cigaba da labari ai mu mun san gaskiya ne ba ka mutane da ce ai su wani wallahi barayi ne kawai kuɗin al'umma suke ci kuɗin gwamnati suke ci kuɗin marayu suke ci ko an ga maka ƙarya ne ka cigaba da fada shine wannan to ka zama ka zama mai yin taliqunahu daga walika yalaku alwaliku haɗiɗiyan ƙarya da ci gaba da faɗanta to da ana karantawa da wannan duka zai bada ma'anar dai ci gaba da ƙarya da yaɗa ta da suka dinga yi Allah ya ce kuna tambayayyen zancen wannan ya faɗa wa wannan bi alsinatikum da harsunanku wata ƙulla bi afwahikum kuna faɗi da bakunanku wata ƙuluna za a iya barin shi haka ba sai an ce bi afwahikum ba to me yasa Qur'ani ya ce bi afwahikum kamar da ƙwarin ke cewa wala ta'irun ya tsiru bi janahaihi za a yi cewa kawai ta'irun ya tsiru an san duka a ta'ir ya tsiru bi janahaihi to wannan ƙwarani babu ƙari mara amfani a cikin shi da aka izala ƙaunahu bi alsinatikum wata kula bi afwahikum ma'anar shi ana nufin da gaske sun furta ba wai a zuci kaɗai suka yadda ba akwai magana da za ka ji ka yadda a zuci amma kana ɗarin faɗe ko to ba tsaya iya nan ba shi ne ma'anan ƙarin bi afuwahikum ɗaya kenan ko kuma bi afuwahikum ma'anarsa wato magana irin abin da ake cewa magana zaren bunu ka riga ka faɗa yi ba da ka ce a'a ni fa dama ji kawai ne ka riga ka yi laifin shine ma'anan wata ƙuluna domin alƙaul in ba a saka bai afuwa ba zai yi faɗan maganar da tuƙaddimu rijilan wa tu'akhiru ukhra in faɗa ko kar in faɗa in faɗa ko kar in faɗa kamar irin a ce kaga wata budurwa daga shi yake kana kai ko ka ji kana santa amma kana jin tsoro baka san ko mata aure bace baka san ko tana da aljanu ba kai ka je da ka mata magana ka daddala mamari to kaga anan baka faɗa ba to amma kada za ka furta to magana zarar bunu ka riga kai kanka hukunci ko to irin wannan ne ɗayan biyu ma laisa lakum bihi ilm wannan ma na nuni zuwa ga haramcin fadin duk abin da baka sani ba ma laisa lakum bihi ilmin duk abin da baka da ilimi ya kai musulmi ki gani kaga dinga fadin shi Allah ya ce wa tahsabunahu hayyina kuna tsammanin fadan abu irin wannan ba bisa ilimi ba karamin abu ne kamar yadda muke gani galibi yanda aka muke dauka kawai ka faɗi magana kai wani sharri kai wani kazafi kai wata kage ka soki musulmi kai musu abin nan kai annamimancin labarin su ko gulmasu wata hasabu na hu hayyinan kuna tsammanin abu ne mara wahala mara girma wa huwa inda Allah azim alalan abu ne mai girma shine irin da annabi yake cewa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha mutum yana faɗan maganar da bai ma tsaya ya lissafa ba annabi ce za ta sa shi cikin zurfin wutar jahannama mai sani shine irin wannan wata sabuna hayyinan huwa inda Allah azim Allah ya ce laula in sami'tumu yau me yana da kuka ji wannan zancen haka ne walaula istami'tumuhu me yana da kuka ji wannan zancen qultum sai ku ce ma yakunu lana an natakallama bi hada jama'a bai kamata mu dinga yin irin wannan magana ba wannan magana ba ta dace ba a samu masu dattaku da hankali da hangen nesa a cikin kowanne irin mutane din da aka zauna ya zama akwai wanda yake da irin wannan tunanin da an faɗi magana mara kyau ya ce ma ya kunu lana an na takallama bi haza damar shi ƙwararri yana ba mu ƙawa'id ne amma kun ga mun gansu da yawa a ciki ma ya kunu lana an na takallama bi haza jama'a bai dace muna yin irin wannan magana ba don ɗaukan zunubi ne sannan sai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah haza buhtanun abu babu shakka wannan ƙarya ce babbar ƙarya kamar da muka ambata ranar nauyi ya kawo cewa idan mutum ya ga abin mamaki ko abin ban sha'awa zai iya cewa subhanallah zai iya cewa la ilaha illallah zai iya cewa Allahu akbar kamar da yake cikin al'adkaru annawawiyya Allah ya ci gaba da cewa ya idhukumullahu Allah yana jan kunnan ku yana muku wa'azi an ta'udu li mithlihi abada kar ku sake hukuma irin wannan da yake mu'mine ne na gaskiya ba a sake yin wannan azamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a sake samun wani mumini da yayi wata mumina irin wannan mugun zargin ba ba a sake samun wani mumini da ya biye ma wani munafiki akan wani zance ya ja zargin wani mumini wani mumini ko ta mumina ba kaga yanda su sahabbai da gaske suke addini kenan in aka musu wa'azi sai su ji sai su karba da Allah ya ce idkumullahu an ta'udi an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'mini in dai ku da gaske mu'minai ne to dake da gaske mu'minai ne ba su koma ba mu fa ko yanzu kullun za a yi mana wa'azi kamar yadda aliman yake faɗa an mana ku yi jugum bai sa ku ku tuba da an yi wa'azi sai mu yi jugum amma ba ma tuba da an tashi sai mu ci gaba da abin da muka saba Allah ka yafe mana Allah ya ce Allah ya ci gaba da cewa wa yubin lahu kuma ayatu ko wallahu alimun hakim Allah yana bayyana muku ayoyinsa lalle Allah masani ne ko mai hikima Allah yake cewa innal ladhina yuhibbuna an tashi al fahishatu kamar da nake ta faɗa qawaid ne amma Allah yake bamu lalle waɗannan da suke so alfasha ta dinga yaduwa cikin mu'minai duk wanda yake so ya zama sanadiyar yada alfasha sawun ta hanyar yada yada ƙarya yada labarin ƙarya yada labari mara inganci bayyana alfasha bai ba alfasha daman ta yadu kafa wani dandali ko wata majalisa ko wani wurin zama ko kirkiro wani shiri a rediyo ko TV ko jarida ko kirkiro wani tsari ko wani application ko wani dandamali wanda kawai aikin da mutane suke wurin kawai shine a zo a yada alfasha mutane su jiko to bari ku ji hukuncin su Allah ya ce lal zai yubuna an tashi alfashi wal zina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah za su shiga azaba mai radadi a nan duniya da kuma a lahira tun a duniya Allah zai fara musu azaba shine ba su zauna lafiya ba su ma za su shiga cikin kunci da damuwa za a dinga kyararsu za a dinga jin haushinsu za su gamu da bala'o'i iri daban-daban sannan kuma a lahira in sun je su gamu da wannan su gamu da azabar rashin kirkin da suka yi lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shi yasa abin da yake faɗa ku ba ku da ilimi Allah ya ce wallahi fadlullahi alaikum wa rahmatu wallahi wallahi da ba dan falala Allah da can Allah ya fara ambata irin wannan magana da yake cewa menene ma wala fadlullahi alaikum rahmatu fi dunya wal akhirah tunan ma ya kare cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha raufur rahim da ba dan falala Allah da rahama shi ba da kuma kasancewa Allah mai tausayi ne mai rahama ina jawabin mahzuf share shi ya fi tashin hankali ba a san amsa ba da ba dan falala Allah da rahama shi ba wanda zaka ce yaro kawai kai shiru ka bar shi yana zai ta zira dadi in na kama ka ko haba shikenan fa duk wannan hikima qur'ani ce sai kai ta tunani zaka tunani guda dubu da guda daya me yake so a ce da ba dan falal Allah ba da mun kafirta ba dan falal Allah ba da an mana azaba da mun mutu cikin kafirci da mun zama cikin jahilci zai ta lissafin abu iri daban-daban da za a saka a wajen Allah ya ce allazina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tattabi'u khutuwatish shaitan kar ku dinga bin tafarkin shaitan wannan tafarkin shaitan ne tafarkin ƙarya tafarkin munafikai Allah ya ce wa man yattabi khutuwatish shaitan duk wanda ke bin tafarkin shaitan ya sani fa innahu ya'muru bil fashai wal munkar shaitan yana umarnin mutane da alfasha da munkari wala fadla alaikum wa rahmatu wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad ba dan falala Allah da rahamarsa ba da Allah bai tsarkake wani daga cikin ku ba da sai Allah ya kyale ku taba wajen ku sharri da kazafi walakin Allah yuzakki man yasha Allah yana tsarkake wanda ya ga dama ne wallahu samiul alim wannan na Aisha zababbiya ce a wurin Allah Allah ya zabe ta ya kare ta daga sharrin duk wani shedan da zai iya sa ta cikin dauka cikin wannan fitinar sannan kuma ya sake zabanta ya bayyana cewa barrantacciya ce ita wannan kada ya shi ta falala Allah ya zabe ta shine sai Allah ya ce wala ya atani ulul fadli minkum wasa'a waɗannan masu falala a cikin ku mun ji wannan a cikin asalin kisa ko kada su dinga rantsuwa da Allah ko su ce sun dauki alwashi shine ya atin cewa an yi utu ulul qurba ulul qurba ba za su baiwa makusanta ba wal masakin da talakawa wal muhajirin fi sabilillah da yan kaura wal ya'fu si afwa wal yasfahu su kauda kai ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum ku din ba ku san Allah ya gafarta muku ne wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jinkai Allah gafarta mana gaba kida da wannan ta kace shine ma'anar ayoyin nan a gurguje kwarai dan mun ce da ba tafsiri muke ba tafsiri sai malamai sai ibn kathir sai su ibn atiya sai su ibn dalil tabari sai su qurtubi sai su malam jafar mahmud adam Allah ya gafarta musu gaba daya wannan kawai mu kwatanta bambancin yadda Allah yake bada labarin shi da mutane suke bada labarin kun ga nata akwai kon gaba kon baya akwai fudul zance da faɗan sunaye da sauransu na ƙur'ani kuma da yake magana Allah ce qawaid ne amma da kuma wani wani gardi da baka jin shi a zancen Allah ga wanda ya san me zancen Allah ya san surorin zancen Allah Allah ubangi subhanahu wataala ya samu dace sai mu je gaba mun gama da hadisin ifki Allah ya samu mu amfana da abin da ke cikin sa sai yace babul mar'ati wo haka ne ko da akwai saura akwai saura akhbarana Ahmad ibn Sulaiman shine okay akwai saura akwai saura akhbarana Ahmad ibn Sulaiman قال حدثنا الفضل بن بكين قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت دقا يتشي الإمام النسائي يتشي أخبرنا أحمد ابن سليمان مالا أحمد ابن سليمان أبو الحسين الرحاوي كنا وتمن قرر رحا wanda ya rasu ka ta 261 wannan daga cikin ashabul kutubus sita al-Imam an-Nasa'i ne kadai riwaya daga gare shi malami ne thika min thiqat daga al-Fadl ibn Dukayn shine Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn wani kasar goma malami ne cikin malaman Imam al-Bukhari yana daga cikin al-mutaqaddimun wanda suka rasu da wuri rasuwarsa shekara ta 219 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manya-manyan malaman Imam al-Bukhari kakannin shi bararrun bayi ne ga Talhatu dan Ubaidillah babban sahabi da aka ake ce mishi Al-Talahi babban malami ne ya mutu ana gobe za a ɗauki azumi a wannan shekara salafi sha'abana a garin kufa ya rasu Allah ya gafarta mushi to shine malamin da ya ruwaito wannan magana shi kuma daga Abdul Wahid ibn Ayman al-Makki maula bani Makhzum Abdul Abdul Abdul Wahid ibn Ayman ya da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da Nasa'i kenan da shi kuma yace daga Ibn Abi Mulaika shine Abu Bakrin Abdullah ibnu abi mulaika at-tamimi wanda ya shekara ta 117 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da hadisi a cikin al-kutubu sita gabaki daya shi kuma daga al-qasim ibnu muhammad shi ma at-taymi wannan babban malami cikin jikokin sayyidina abubakar al-qasim dan muhammad dan abubakar kenan ya yana da hadisi a cikin al-kutubu as-sita kuma ya shekara ta 107 bayan hijira malam kasim dan muhammad yace an aisha qalat aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama idza kharaja annabi ya kasance idan zai tafiya aqra'a baina nisa'i yakan yi qur'a tsakanin matansa fatalatul qur'atu ala aisha wa hafsa wannan karin sai qur'a ta sauka ga aisha da hafsa ma'ana an yi niyyar tafiya da mata guda biyu da haka qur'an mai ci din guda biyu ce fa kharajata ma'ahu jami'an su biyun sai suka bi shi aka tafi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi sallama idza kana al-layl annabi ya kasance idan dare yayi sara ma'a aisha sai ya tafiya tare da aisha wa ya tahaddathu ma'aha sai ya dinga magana da ita dama al'adar tafiyar su a wancan lokacin sukan yi tafiya ne da daddare idan rana yi sai su samuri su buya ko su samuri su huta amma da dare ake tafiya saboda yafi sauki babu zafin rana babu makamantansu sai yana tafiya da Aisha suna jerawa suna tafiya suna fira faqalat hafsatu li Aisha wata rana sai Hafsa ta ce wa Aisha ala tarkabina laylata ba'iri yau dinnan da dare me zai hana mu canjin raƙumi kar manta suna cikin hauda jini da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai iya gane in sun canza ba sai in ya ji murya ko ya ga kama sai ta ce Hafsa ta ce ma Aisha me zai hana mu canjin raƙumi wa arkabu ba'iraki keke haura kumina ni kuma na haunaki fatandurina wa anduru ni da ke kowa ya danan ɗayan wato kowa ya ga irin tafiyar raƙumin ɗayan ko ya ga irin inda ɗayan yake yi shikenan wato suka yarjejeniya akan su ba juna aran kaya kenan halascin mai musayan riga ni da kai ko hula ko ke da kawaki ku musayan takalmi ko ku canji temporary ko permanent ne inda kun yarda shi kenan za ku yi canjin ɗaki ma kenan da kishi yake ta kwana ɗaki kike kwana ɗakin ta ko ki bata aran zanin gado ita ma ta baki ko ki bata aran ɗan kunne ita ma ta baki diya halasta ko mun gani yawa idan kika tana da wani ɗan kunne wanda yake burge mijin sai ki ce to ni yau kwana na ne kisa kuma ba ni da ɗan kunnen ki bari mana in sa ni ma ya gani in ya gani ya burge shi sai ku samu lada ku duka biyu ko mun gani tabbija na imanin mata yanzu bai kai nan ba eh, sai dai irin irin baqiyatu salihat din da za a samu ɗaya ɗaya haka Allah ya ya yawaita su to sai tace ita Aisha kuma sai ta yadda tace to ba komai qultu bala farakibtu farakibat Aisha ala ba'ir Hafsa wa rakibat Hafsatu ala ba'ir Aisha sai suka canjin raƙuma suka hau faja'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila jamali Aisha to annabi sallallahu alaihi wasallama ya san wanne ne raƙuman Aisha sai ya zo ya jeri da raƙuman nan wa alaihi hafsa alalin hafsa ce a cikin wannan haudajin fasallama alaiha ya mata sallama sun masara ma'aha suka ci gaba da tafiya hatta nazalu har aka kai ga masauki waftaqadatu aisha fagarat aisha da ta yadda ta bada dama a haura kumunta a jera da mijinta bayan ɗan lokaci kuma sai ta sai ta yi misil ɗin sai ta yi begen wannan abin fagarat kawai ta kama kishi to da ka ke da kishin za ta baki wata dama wadda wata sabon baki ba to ki ba hankali ba dole bane in kika yi misusing dama ko kuka zake zai zama fitina kun mun gane yawwa to da tai mata haka falamma nazalat ja'alat taj'alu rijlaiha fil idkhil to in ta fito yanzu ta zo gunshi zai gane abin da suka shirya ba da sanin shi ba kuma in ya gane ba su sanya zai ji ba zaka da ya gane haka sai ta haƙura bata zo ba amma can take zaune inda yake tsammanin inda Aisha inda Hafsa take ne sai ta dinga jin kishi na taso mata sai ta dinga daukan kafarta ta tsaruhu fil izkhiri tana saka shi a cikin shuci abin nan karmami ne na gamba da ke tare a wajen ita dinga zira kafarta a cikin wurin tana zirawa me abin ta take yi wata kul tana cewa ya rabbi ya Allah sallit alayya abqara Allah ka turo kunama ta harbe ni aw hayyatan ko macijiya tadlaguni dan ta harbe ni an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan ta ja annabi yazo nan wajen fasara ta farko kenan ko kuma dan kafaran abinda nayi na kin zuwa kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun gane kin ban take kanta mugun fata ba wannan ai dole sai dai ya mace ko ya mace ta iya irin wannan addu'a ta ce fala asadi wa ana kula lahu shay'an ba na so ma na samu halin yi magana in yazo ya gani yanzu na ji rauni ba zai ma bincike ni ya aka yi ya aka yi balantana ne magana har ya ji abin da ake ciki kawai zai fara hidima da ni to mata da ba suna yin irin wannan ya kamata maza su sani ba dole kukan da mace take ya zama na Allah da Annabi bane ko ce tana jin yunwa ko ta buga maka waya in kana gurin daya ko kuma ta san da yadda ce ta calling attention ɗinka akwai matar da ba ta fara yin aljanu ba sai mijinta yana gurin kishiyarta to za ta za ta kwana tana aljanu ta hana su sakewa yau wata kuma tsakar dare karfe goma ya wuce sannan ta mushi ta ce ai ta waiga ta ga babu maganin sauro babu lagwani babu inda za a ci gobe da safe da haka dole ya tashi ya fita daga wannan ɗakin ya fita ya je ya siyo biredin nan ya kawo mata ko kuma ta ce ta ɗaga ta ai ta ga ma ɓera ya wuce ta nan wajen dole shi ya fara neman ɓeran nan to duk mata suna yin irin wannan sai ka fahimta ke kuma da aka miki irin wannan sai ki hakuri karki mai da abin fita ki ce wallahi ba za ka fita ba ai ka san sharri take ya cike kika sani hala ne yodin na gaske ne ko mun gani ta ka abubuwa ne masu sarkakiya sosai wannan hadisi bukhari ya fitar da shi da muslim da abu awana da baihaqi duka sun fitar da shi malam ne ta'aliki ya mishi wani sharhi kankani da yake cewa nawawi yake cewa a cikin sharhin muslim manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai fita yana yi matan shi qur'a mun ji wannan yace wannan nuna ingancin yin qur'a a wajen rabon kwana da wajen rabon dukiya da wajen yan tabawa kamar da aka ambata a baya sai yake cewa wa fihi anna man arada safaran bi badi nisa'i aqra bainahunna kadhalika wa hadha al-iqra'u indana wajibun fi yaqi ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan wajibi ne ga wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa amma nabi sallallahu alaihi wasallam fa fi wujubil qasami fi haqqihi khilafun qaddamnahu marratin inda nawawi yace faman qala bi wujubil qasami yaj'alu iqra'ahu wajiban wanda yace wajibi ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mata kwana to haka qura'a wajibi ne walam lam yujibu yaqulu iqra'uhu sallallahu alaihi wasallama min husni ishratihi wa makarim akhlaqi to bayan da ya gama wannan sai ya sake cewa yace qauluha fadan da yake cewa inna hafs inna hafsata qalat li aisha ala tarkabina laylata ba'iri wa arkabu ba'iraki qala al-qadi al-qadi ya dake cewa qala al-muhallab hadha dalilun ala anna al-qasma lam yakun wajiban alayhi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuni zuwa ga rabon kwana ba wajibi bane akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wajibi bane shi yasa har za su iya canza kwanan tsakankanin su falihadha tahayyalat hafsatu ala aisha bima fa'alat dan haka ne ma hafsa ta yi aisha wannan dabara ta tabata wannan dama walau kana wajiban la haruma zalika ala hafsa da wajibi ne da bai halasta ba bai halasta ki an shi wata ki ce mata ki bari yau in kwana ɗakin ki mana inda mijin yake ko kuma ni yau zan shiga tarakan nan maimakon ki bai halasta tsakankanin ku ku shirya wa ango wannan tukun ba wa hadha alladhi da'u laysa bilazimin sai sai alqadi ya dake cewa wannan magana da muhallabi ya faɗa ba dole bace fa inal qa'ila bi anna alqasama wajibun alayhi la yamna'u haditha al'ukura fi gairi wakati imadin ƙasa to mu zonna makanta da muhimmanci wanda suke cewa wato rabon kwana wajibi ne to ba sa haramta yin magana da wacce ba kwananta ba ne fi gairi imadin ƙasa in ba a wajen tushen rabon kwana ba me yake nufi da tushen rabon kwana idan a zaman gida ne tushen rabon kwana shine dare lokacin bacci idan a halin tafiya ne tushen rabon kwana shine sanda aka yada zango to a lokutan da ba waɗannan ba ma'anan a zaman gida ne ga wanda misali ga galibi irin al'ummanmu muna fita da rana mai ta sabogin rayuwa to wannan ranan baya cikin rabo dare shi ke cikin rabo kenan ga wanda yake aikin dare kuma to rana shi ne ke cikin rabo mu kiyaye idan mutum misali a ce barawo ne da dare yake aiki kenan ko to rabon kwanan shi da rana ne ko kuma a ce yana aiki ne a wani gidan mai da ake kwana ko dan acaba ko mai gadi ko to rabon kwanan shi rana ne kenan shi ko mun gane ba na ce a je a sata bane ina kwatance ne kawai to amma galibin mutane da rana suke aiki ma'aikata ofis malaman makaranta 'yan kasuwa 'yan kwangila masu zuwa abin nan kotu masu zuwa da inda suke zuwa da rana ake zuwa to da haka dare suke rabawa iyalansu ko to wannan daren shine imadul qasam to da rana ya halasta ka je wurin wacce ba kwananta bane kai magana da ita babu wanda ya haramta wannan yace qala ashabuna yajuzu an yadkhula fi ghairi waqti imadul qasami ila ghairi sahibatin nawba zai iya shiga wurin wacce ba kwananta bane da rana fa ya'khudha al-mata' ya ɗauko wani abu da yake sai ɗauko kayan sawon shi ko handset ɗin shi ko hularsa ko wani abu au ya za'uhu ko kuma ya kawo mata cefa ne ko ya kawo ya zo mata da wani abu ko magani ya siyo mata ko ya siyo ma ɗanta kaza au nahwahu min alhajati ko makamantansa daga cikin bukatu wata bukata ta sa zai je bacci rana ko zai je ya yi wanka ko zai je ya ci abinci walahu an yuqabbilaha wayal masaha min ghairi itala ya samu ma ya rungume ta runguma ta welcoming ko ya sumbace ta sumbata ta walkumin ko makamanta haka min gairi itala ba tare da ya dade dadewa da ta wuce al'ada dai da ta yi bayuwa zuwa ga wani abu ya faru to in yi haka shine za a ce ya shiga hakkin wancan har ma suka ce idan ya dade dadewa da ta wuce misali to waccan tana bin bashi ita ma ranar kwanan waccan sai harama mata to fa hadha fa halatu as-sayri laysat minhu da ka halin tafiya ga wanda yake matafi to baya ciki idan mutum ya tafiya da matan shi guda biyu a halin tafiya sanda ake cikin mota ko jirgin sama ko jirgin kasa to zai iya magana da duwar da ya ga dama ya ki kula wata duwar da ya ga dama amma idan an je an sauka ne a hotel misali kowa da ɗakin ta ko to wannan daren in sun yarjejeniyar za a sake yin ƙuri'a na raba kwana a wannan zaman hotel ɗin ko zaman mena ko zaman ina ne to wannan dare na wata ke da kwanan ne amma sanda ake halin tafiya amin inda aka sauka na wanda ke da kwanan ne amma sanda ake halin tafiya to sai abin da ya ga dama zai yi da kayan shi to sannan kuma ya ce sawa'un kana lailan au nahara sawa'un dare ne ko rana ya halasta mutum ya sumbanci matan ne ko ya yi mata wani abu makamancin haka saboda hadisin Aisha wanda ke cikin sunan Abi Dawuda da sunan Baihaqi al-Kubra kenan da Ibn Majah ma da take cewa babu wani dare da zai wuce face manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kewaya duka dakunan mu ya gaishe mu ya mana ban kwana kafin ya tike gun wacce zai kwana yace sannan yakan kusance mu min ghairi masisin masis anan ai min ghairi jima'in kenan zai runguma ta kirjinsa ko ya taba hannunta ko ya shafa gashin kanta ko ya sumbace ta a goshi ya nuna mata abu na lutufi da da mutuntawa da nuna ana tare to annabi da yana yin matan shi wannan daidai ne kuma ba iskali bane da haka ke kuma an miki iya wannan sai ki tsaya iya wannan kar ki sai ki zaki ko ki dan kame shi ki kama mai kuka ina fata mun gane wannan to wannan abu da kuma ta yi na na kishi an riga an yi magana a baya game da shi ɗabi'a ce babu yadda aka iya har tana wa kanta baka addu'a akan cewa wai dama kunama ta cije ta ko abu ya harbe ta mata na iya kansu bakaken addu'o'i iri daban-daban saboda su samu su samu shiga a gun maza akwai masu addu'a ala sa kadan mazan su samu kuɗi su zauna a cikin talauci saboda kan mazan su yi gida su yi mota su ga wata sira su aura wannan na irin rashin wa kai adalci ne kin gwamnati yau a ci gobe ba a samu ba babu kayan sallah an haifi da babu kofin batsin da za a saka mishi ko irin riga nan da ake ce ma unisex babu an sake haihuwa babu babu inda za a babu kudin siyan hakika duka babu kin gwamnati a haka da a ce yana samu samu wadatacce wanda har wata za ta mora a ƙarƙashin samun nashi kira mai bakin ciki ya talauci bayan annabi na neman tsare talauci kira mashi bakin ciki kai ya samu ladan wa luqmatun taj'aluha fi fi mar'atika yanzu wanda ya ba mace daya ladan mace daya samu wanda ya ba biyu ya samu ladan biyu wanda ya ba uku haka ya sake mijinki wannan mugun bakin ciki wannan ba daidai bane wannan addu'o'i da suka zama gama gari a cikin mata kuma Allah ba zai yanshi wannan addu'a ba shi ta yi ta Aisha Allah bai karɓa mata saboda ba addu'a ce ta gari ba ko mun gani addu'a ce wata ke ba ta gari ba ta san zuciya shi sa Allah bai karɓa ba Allah ya ƙara mata yadda to daga nan ne kuma sai malamai suka yi wata magana duk da zamu zo mu karanta a darasi na gaba insha Allah shin ina halascin mace ina menene hukuncin miji da ya shiga ɗakin wacce ba kwananta ba har ya je ya auka mata na san muna yara cewa ake kwarto ne wannan zalunci ne shari ba kwarto ba ne mijinta ne amma saban Allah zalunci abin da yi har ma sai a cewa yadda za a yi faɗa a wannan saduwar to ɗan shege wannan kuma shi ma ta ne alallah shiga gaba ga Allah ne a ɗa ne kamar kowane ɗan halak malam mai gado za a same sunan mai gidan kuma za a yanka mai rago kuma za a biya mai kuɗin makaranta kuma zai ci gado shi ma ɗan kowa ne sannan kuma in ba ganganci irin na mutanenmu ba wa ya sanar sheku cewa wannan saduwa ce aka samu ɗan matukuna an je asibitin ya an gwada aka tabbatar haka ne sai a ce wai idan mutum ya da mata biyu in suka yi wa rana ɗaya ya nuna cewa an yi satan kwana duk wani al'adun hausawa ne da al'adun hausawa ne duka ba daidai bane zama mu kiyaye mu dena kuma su ma maza su dena ba daidai bane sai inda izini sai inda yardarta shine abin da mu ji a gaba hukuncin mace ta bada kyautar ranarta da hukuncin kuma ta siyar mijin ya biya kuɗin shin mutum ya mallaki abu ai zai iya siyarwa ko da hukuncin kuma shin an ba mutum dole ne ya karba kuma an bayar shin a za a ƙara wata ne a ciki wato wannan ta zama ta da kwana biyu ɗaya saura kuma suna da ɗaya ɗaya ɗaya kuma wata ta yi ba da kyauta ba ta da shi za ta iya daga baya ce ta da adamu ta da kayanta al'aidu alahi batihi daga baya ta ce to na fasa adamu da kwana na za ta iya kuma za ta iya ba sannan ina hukuncin a ba mijin ya ce shi baya so ya ƙi shin ya da yancin ya ce bai so ko kuma ita wadda aka ce a kwana ɗakin ta ce a ba na son munafurci ki rike kwanan ki rike rawa kishiya ba ƴan uwa bace ya hukunci duka wannan to shi zamu zo mu ji insha Allah a darasi na gaba daga inda yake cewa babun tahab almar'atu tahabu yawmaha li limra'atin min nisa'i zawjiha anan zamu tashi insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah